الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna cikin darasi na 37 yau shine majalisinmu na 38 afwan jiya mun yi da bakwai ba yau shine majalisi na 38 a cikin littafin kitabut tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah ubangiji ya masa rahama muna wannan masallaci na Al-Afat a cikin garin Gombe insha Allah ta'ala zamu tashi fadin malam babun min ash-shirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya babun min ash-shirki iradatul insani bi amalihi ad-dunya babin da yake magana yana daga cikin shirka jiya mun yi maganan arriya riya kai aiki ba don Allah ba kai aiki don wasu su yabe ka kai aiki don a gani a sa maka albarka to shi wannan babi din iradatul insani bi amali mutum ya nufi aikin da yake yi a duniya shi tace neman duniya shi wannan babu ruwansa ba wai yana idan ku gani ba ba yana idan mutane su yabe shi ba ko ka yabe shi ko kar ka yabe shi ko ka gani ko kar ka gani wannan ba ruwansa yana yinsa don Allah ne amma a ciki kuma yana neman duniya yana so samu duniya a cikin wannan aiki din to wannan meye makomar wannan aiki din wannan aiki din ya kasu kashi-kashi ina ga sai mun kakkasa ayyukan abin da ya fito mana da kyau wannan babin kamar yadda muka faɗa mutum a wannan babin ba neman a yabe shi yake yi ba ba yana nufin riya ba ne yana bauta Allah mukhlisan lahuddin amma yana son wani abu na duniya a cikin aikin da yake yi kamar yana neman dukiya a yana neman wani ɗaukaka yana neman lafiya da wani abu makamancin haka shi dai aikinsa yana son wani abu amfani na duniya bai damu da wani rabo na lahira ba babu laifi mutum ya yi roƙo a cikin sallarsa Allah ya azurta shi dukiya ba ana samun haka ba mutum ya tashi tsakiyar dare ba wanda ma ya san yana sallah amma ya tashi ne don ya yi sallah Allah ya bashi aiki Allah ya albarkace shi a abin da yake Allah ya bashi kuɗi ya halatta ko bai halatta ba dama dai kaga aikin lahira ne ya je nemi duniya da shi wannan babu laifi a kansa babu laifi ya tashi ya sallah sai dai ولكن لا يصلي من أجل هذا فهذا مرتبة دنيئة وهي أن يريد الدنيا بأمل الآخرة to wannan martaba ce mafi kaskanci eh duk da cewa sallar ka ba wai kawai ka ta'allaka ta da wannan bane amma ta zama mataki ne ko matakala ce da zaka nemi kusanci da ubangiji to kaga nan akwai matsala ka samu mutum a sati zai tashi sau biyar yana sallar dare do wannan sallolin daren kawai ya tashi ne don neman kuɗi wannan asaran ka ta yi yawa ka tashi kai don ka samu lada a wajen ubangiji ba a ce ba kyau ba amma dai ka fifita abin da ba shi da kima akan abu mai kima kai sati kana sallar dare kawai don ka samu kuɗi ina laifin ka tashi sallar dare don ka samu lada a cikin sallar kuma sai ka saka addu'anka na lahira ai na duniyarka za mu zo mu tattauna a kai to shi yasa malamai sai suka kasa masu irin wannan abun kashi biyar ayyukan lahira da za ka nemi duniya da shi ko kuma duniya da za ka nemi lahira da shi ko kuma duniya da lahira ka neme shi ta hanyar neman lahira aikin lahira ko kuma duniya da lahira ka haɗa shi da duniya su ne da aka kasa su kashi biyar na ɗaya mutum yana son duniya da aikin duniya kun gane kashi na ɗaya shi neman duniya yake amma da aiki na duniya wannan babu laifi kamar ya kamar mutumin da yake yin kasuwanci yake yin gona don kawai ya samu kayan abinci da zai ci a gidansa wannan duniya da duniya ko mutumin da yake saye da sayarwa don ya samu wani matsayi ko ya sayi gida babu laifi a cikinsa kana neman duniya don ka samu duniya na biyu yana neman lahira da aikin duniya kun gane na biyun nan wancan duniya da duniya ka yi kasuwanci don ka sayi gida ka je ka yi aikin ƙarfi don ka sayi mota babu laifi na biyu kana neman lahira da aikin duniya kamar mutum ya tafi barin je in yi kasuwanci shi kawai duk kudin da ya samu ya yi kasuwanci ne don ya zo ya bada sadaka wannan mustahabbi ne amma da sharaɗi shi ma da sharaɗin karkace ka nemo duniya ka yi sadakar lahira ka yi sadaka da ita don neman lahira kuma kai ka sadakar gaba ɗaya ka cutu a'a ka ba da wani kaso kai ma ka amfana da wani kaso wannan babu laifi mun ji kashi biyu kashi na uku kana neman lahira da aikin lahira wannan ka ai babban al'amari kenan ka tashi tsakiyar dare kai ta yin sallah saboda ka samu lahira wannan martaba ce mafi girma ko mutum ya yi azumi don Allah ya yafe masa kurakuransa don Allah ya ɗaukaka darajarsa aljannarsa ta yi girma wannan lahira da lahira to sai na uku na hudu shi kuma kana neman duniyan da lahiran da aikin duniya da aikin lahira duniyan da lahiran ka hada da aikin lahira wannan babu laifi da sharaɗin kar duniyan tafi yawa ba muna karatu a university ba ka samu digiri ka fara aiki to ka hada ko da ke wannan ba shi ba ne ana maganan neman duniya da lahira da aikin lahira afwan da aikin lahira kudin ka tashi tsakiyar dare kana sallah kashi tamanin da biyar bisa ɗari ka yi ta kawai saboda neman lada da kusanci ga ubangiji sai ka dan samu dan wani kaso kuma lokacin da ka gama sallar ka yi sallama ka daga hannu ya ubangiji ka bani aljanna ka kiyaye ni ka dora ni akan son qur'ani son Allah son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen addu'o'inka sai ka sa kuma ya ubangiji ka azurta ni da gida mai kyau ka azurta ni da motar hawa mai kyau ka kasuwanci na ka masa albarka kaga aikin kana neman duniya da lahira da aikin lahira karka kuskura a wannan lokacin ya zama neman duniyan ya fi yawa wannan ya halatta amma karka fifita neman duniya shine wanda Allah subhanahu wataala ke cewa wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar kaga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana amma a wajen lahira sai aka ƙara maka a ce waƙina azaban nar don a nuna maka neman lahiran ya fi yawa wannan babu laifi to sai na ƙarshe lalatacce Allah ka tsare mu shi kuma kake aikin lahira don kake aikin duniya ai kake aikin lahira don a baka duniya wannan shirka ce wannan shirka ce kamar mutumin da yake limanci don a biya shi shi limancin za kawai yana idan ya samu kudi ne yana karantar da ƙura'ani a islamiyya don kudin physics da chemistry da kake karantarwa don a baka kudi to duk da cewa bar maganar physics da chemistry da ko ƙura'ani da ko hadisi da ko kaza kana idan a biya ka ya zama da babbar manufanka shine kudin inda za a ce na salarinka mun daina baka kuma a lokacin da kana wadace za ka ce to ni ma ba zan karantar ba ko a ce limancin nan da kake ba za mu biya ka ba sai ka ce ni ma na daina wanda ya zama don kudi kake yi wannan shirka ce ƙaramar shirka za ta iya halakar da mutum ya zama na a'a mina ne za ake bukatan za a karantar da ƙur'ani waje kaza to ni ma ina ga na ba da kaina me za ku ke biya na duk wata ka faɗi me za ku ke biya na duk wata ba don ya zama abincinka ba don ya zama na lissafinka da za ka biya abin hawa ɗan kashe lokacinka da kai kana da wata sana'ar da za ka iya samun wani abu ka je ka yi abin arziki da shi amma babu ka haƙura da wancan mai yawan ka zo don ka karanta da ƙurani amma wannan dan abu da za su baka don ya toshe maka kaɗan daga cikin waccar kofar ba ba asabi ba asalin manufanka ka sa me bane ka sa kuɗin bane sannan shi ma malamai suka kasa abin kashi biyu shin masu biyan kan gwamnati ne take biyan ka ko kuma jama'a ne suke biyan ka in gwamnati ne take biyan ka wannan haƙƙinta ne amma in mutane mutane ne suke biyan ka to akwai kwashon mark a kansa ya zama ka tsarkake zuciyarka ka yi don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wancan da gwamnati ke bayarwa ko ba ka yi wannan aikin madama ka cancanta a ɗauka a baka. To wannan su ne mutane kashi biyar. Su ne kashi biyar. Zan maimaita su a gurguje. Yana neman duniya da aikin duniya, kamar mutumin da yake yin kasuwanci don ya sayi gida. Na biyu, yana neman lahira da aikin duniya, wannan shi ma mustahabbi ne, kamar wanda zai kasuwanci ya yi noma don ya sadakar kawai ya samu lahira. ai mun faɗi a kudubobinmu da karatuttukanmu a baya mun faɗi mutumin da shi noma ma yake asalin nomansa kawai ya yi ne don ya sadakar ya kasa dukiyar kashi uku kashi ɗaya ya mai da ita gona don a haɓaka noman wata shekara kashi ɗaya ya rabar wa talakawa gaba ɗaya kashi ɗaya kuma ya ajiye wanda zai ci a cikinsa kaga yana aikin duniya don ya samu lahira na uku yana aikin lahira da aikin lahira kamar da yake azumi dan Allah ya yafe masa kurakuransa yana azumi dan ya samu aljanna mai girma sai na hudu wanda yake aikin duniya da lahira da aikin lahira wannan babu laifi ka tashi kana sallah dan Allah ya baka lada sannan kuma a cikin sallah din ka yi addu'an Allah ya biya ka wani abu na duniya Allah ya baka kaza babu laifi a cikin sa na ƙarshe shine wanda yake neman duniya da aikin lahira kamar wanda yake limanci ko dan a bashi kudi wanda ke karanta da Qur'ani dan a bashi kudi kamar dalibai da in lokacin jarabawa ya zo wallahi wasu tarewa masallaci suke yi sallah addu'a amma ana gama exam daga result ya fito ya ci ya daina sallan ya daina masallacin la ilaha illallah shirka kenan kamar dan siyasan da ba sa sadakan kudi ba sa taimako sai lokacin zabe kaga wannan asara ce daga zaɓe sun ci zaɓe ko sun faɗi ɗayan biyun nan shi kenan ba za ku sake ganinsa ba sai bayan wata shekara hudu sannan ya dawo ya zo kuma ya ci gaba da sake baku wannan kuɗin wannan asararre ne wannan mushirki ne shirka ƙarama don neman zaɓe kake ba da kuɗinka don ka ci zaɓe don a zaɓe ka to shi ne hadisan da za mu karanta a gaba za su fito mana da abubuwan a fili so hadisan za mu karanta su a gurguje ne kamar ma mun gama karatun kenan malam sai ka mana aya bismillahir rahmanir rahim wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki mecece ayan da aka bude aka bude babin da ita shine fadin Allah madaukakin sarki man kana yuridul hayatad dunya duk wanda ya kasance shi damuwarsa rayuwar duniya wa zinataha da kawace-kawacenta da adonta kawai shine damuwarka a cikin rayuwa kawai ka samu kudi ka gyara can ka rusa can masallaci fa yana bukatan gyara amma ka ji kana rusa gidanka ka kashe gidanka miliyan goma sha biyar masallaci kuma dubu ɗari a yi tabinka a yi wata ana binka ka yi alkawari ka gibiya wannan yana neman duniya da kawance-kawancenta da kayace-kayacenta da adonta wanda ya zama haka shine damuwansa Allah ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha a duniyar zai ta nema mu ta bashi din wahum fiha la yubkhasun kuma ba za a tawaye masa wani abu da yake nema na duniya ba Allah sai ta masa Allah ya ta masa ya ta bashi amma fa ku ji karshen sa ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-naru amma fa waɗannan da suka zama duniya ita ce gabansu ba su da sakamako ran kiyama kuma sai wuta wa habita ma sada'u fiha ayyukan da suka yi a duniyar ma na ibadan na neman lahiran shi ma sai a rusa shi babu lada wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk wani abu da suka yi ma bacecce ne saboda gaba ɗaya rayuwarsu sun gina ta akan duniya ne babu lahira a ciki ya za ka gane cewa mutumin duniya ne al'amarinsa shi ne wanda in ka ba shi ya yadda in ka ba shi ya yi farin ciki in ka hana shi ya yi taɓacin rai shi kawai ta ina zai samu wannan halaka ce komi alkhairin wanda baya ba shi mutumin banza ne komi sharrin mai ba shi mutumin kirki ne kun gane mizanin ko mutum fa na banza ya kai banzanci iya ƙarshe rashin mutunci ba mutumin kirki ba amma inda zai bashi wala za a zo a yi ta yabansa duk alkhairin mutum kuma in zai hana shi to zai ce wannan mutum banza ne bashi da kirki zai fito ya zage-zage wannan duk mai irin sifa din nan ya tuba zuwa ga Allah ya gyara al'amuransa to wannan ayan ita ce take nuna mana duk wanda yake neman duniya ta hanyar lahira ko kuma ma duniyar da yake nema babu lahira ma a cikinta gaba ɗaya wannan Allah zai bashi duniyar ba za a tawaye masa ba amma kuma ula'ika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wayannan sune a lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha ayyukan da suka yi na alkhairi za a za a rugu za su za su ruguje wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka yi bacecce ne to sai malam ya kawo mana hadisi hadisin abu huraira wanda bukhari ya ruwaito shi a cikin babul jihad yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta isa abdud dinar ta isa abdud dinar dinari shine kudi da aka yi shi na zinari kai bawan dinari ya halaka ya lalace ya tabe me yasa aka kira shi bawon dinari saboda shi damuwansa duk inda zai je kuɗi kuɗi ne ubangijinsa shi yasa sai aka mai da shi bawon kuɗin shi in kana so ku zauna da shi lafiya ka ce masa ga kuɗi to bawon kuɗi wanda ko ka san wasu ka san wasu cewa ake ya matsalansa a ce ai har yanzu ya ki yarda a to ai mun gane shi shi kuɗi zai zai dawo da shi ma'ana rashin yardar ka dan ba a baka bane ba wai rashin yardar ka dan za a yi ba daidai ba in za a baka kuɗi komi rashin da dai aje ayi shi yasa ƙuri'ar mu ta zabe din nan wallahi duk wanda ya karbi kuɗi ya je ya zabi mutumin banza dan an bashi kuɗi duk barnan da mutumin nan yayi tare da ku kana kwance a gidanka amma ana rubuta muku ya kashe rai ana rubuta maka ya saci kuɗin gwamnati tare da ku za a rubuta maka zunubi ƙuri'ar ka amana ce Allah ya baka kar ka saka ta sai a gurin inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah ya umarce ku kuma da amana ga zuwa ga mutanen da suka cancanta to sai Allah ya ce hai annabi ya ce ta isa abdud dinar bawan dinare ya tabe wanda damuwarsa kawai kudi ta isa abdud dirham bawan dirhami ya tabe shi kuma dirhami kudi ne wanda ake yin sa da azurfa wancan da zinare wannan da azurfa annabi annabi yake cewa ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila duka da khamisa da khamila abin sawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan riga da bawan tufafi ya yi asara wanda shi damunsa kawai ya samu kuɗi ya saka tufafi mai kyau mai tsada masallacinsa ko kare ne yake kashi a ciki bai damu da a ce a gyara ba al'ummarsa ko za su mutu bai damu a ce ya taimake su ba shi dai ya ci ya sha ya sa kaya mai kyau ya fita shi kawai damuwarsa kenan gidansa kullum rushe-rushe a rushe can a gyara can a taɓa can a gyara can a taɓa can a gyara can amma masallacin angonsu na yoyo al'ummansa suna kwana da yunwa ya san makwabtansa wallahi akwai wanda da safe bai karya ba da rana bai karya ba da daddare ya samu dan abin da za a cire dan kar cikin yayi ta kugi a sada shi da ruwa amma zai ci mai kyau zai sha mai kyau zai yi fenti zai canja mota zai gyara mota zai gyara gida amma makwabtansa suna cikin wahala kai wani ba maganar makwabta ba wallahi uwarsa tana kwana da yunwa kaga wannan shine wanda annabi yake cewa ya lalace ya tabe ba shi da rabo to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya faɗa mana sifansa dan ku gane dan mu gane sifansa in u'ti radiya duk wanda zai bashi zai yadda duk wanda zai bashi za ga yana farin ciki ko da mutumin banza ne kuma zai yabe shi wa in lam yu'ta in ba a bashi ba sakhita zaka ga yana fushi da mutane yana tsire musu yana zagin su ko da mutanen kirki ne in dai basu bashi ba su ne mutanen banza ta isa wan takasa wannan ya lalace rashin lafiya intikas abin da ake nufi shi shine ka warke daga rashin lafiya sai kuma rashin lafiyan ya dawo to wannan ya lalace kuma ya ya kasance cikin lalacewa in da ya dan tsira ma yanzu ya dawo cikin lalacewa din sai annabi ya masa addu'a annabi sai masa addu'a yake cewa wa idza shika falan falan falan taqash ya Allah duk kaya da ta soke shi a kafarsa Allah karka sa kayar ta fita ba na annabi yana masa mummunan addu'a ko rashin lafiya ya Allah karka sa ya warke in kudin ya kare ya Allah karka dawo masa da su shine addu'an da yake to wannan mutum na farko kenan sai annabi ya dawo kan mutum na biyu tuba li abdin kai Allah yayi wa wannan bawan albarka shi kuma wannan bawan ya more akwai aljanna tattare da shi zai samu shiga aljanna ko kuma wata bishiya a cikin aljanna ta tabbata ga wannan mutum na biyun ya yake akhirin bi'inani farasihi wanda ya rike linzamin dokinsa fi sabilillah don yardar Allah ba da mutum in ya rike linzamin dokinsa kan fi sabilillah ya tafi jihadi kenan ko to ba ana nufin sai mai jihadin ba a'a Allah ya yi albarka ga mutumin da zai tafi ya yi kasuwa zai je aikin gwamnati zai samu aiki yana faɗi tashi ba don komai ba sai don ya taimaki addininsa sai don ya bauta wa Allah sai don ya nemi kusanci ga Allah kai madalla da wannan mutumi din to amma sai annabi ba da misali ga mutum mai jihadi yake cewa madalla da mutumin da ya ɗauki kayan jihadinsa ya riƙi linzamin dokinsa ash ashara asuhu gashinsa futu-futu saboda tsantsan yi wa Allah aiki ma ba shi da lokacin da zai tsaya ya yi kum ɗin gashinsa kansa ya yi wani iri kansa gashinsa a kulle ba shi da time ɗin da zai yi kum saboda yi wa Allah aiki wasu haka za gansu wallahi ka ga mutum daga ina kake na fito daga ibada na shigo daga kaza na je aikin gayya na dawo ka gan shi an ajiye masa abinci kafafunsa futu-futu tufafinsa tufututu ba shi da lokacin zama da shi da zai rufe gidda ba shi da lokacin zama duk jikinsa datti saboda bai da time ya ci abincin ma a ce ga ruwan wanka ya ce ina na ji an ce za a yi gyare-gyaren makabarta na ji an ce za a yi aikin kaza futu-futu za gan shi to wannan shi ma saboda jihadi mugabbaratin kadamahu kafarsa futu-futu in kana fil hirasati kana fil hirasati idan a wajen jihadi ne aka saka shi a can gaba ko a can gefe gunda za a ce ka tsaya ka kula da wannan gurin kar ka bari abokanan gaba su zo wallahi nan zai tsaya ko za a kace shi wa in kana fi saqati in kuma a baya can aka ce masu jihadi suna nan kai ka je baya can ka tsaya ka kula bana da baya kana fi saqati ba zai gushe ba anan zai tsaya ba ana da za ku tafi aikin Allah da za ku zo wasu ayyuka na jama'a na al'umma ko ina aka saka ko abu duk abin da aka faɗa aka yi ko mai daɗi ko barar daɗi zaka ga yayi yadda ya kamata wannan shine mai nufin Allah kai bari ku ga sifan sama in ba ku gane ba in ista'azana lam yu'zan lahu da zai je neman aure ma za a hana shi saboda mutum ne makaskanci da zai je ya nema maka alfarma a wani guri za a ce ka dala wannan shi ma yaushe muka yi masa balle kai har a masa balle har ya kawo wani ba shi da kima ba shi da daraja amma a gurin Allah mai daraja ne babban mutum ne saboda aikin Allah yake wancan kuma da kuke ganin yana da kuɗi yana da dukiya in ya zo guri za a masa alfarma alfarman nasa a duniya ne amma ba kowa bane a wajen Allah to kar ka yadda ka zama mutum na daya ka zama na biyu sai annabi yake cewa wa in shafa'a lam yushaffa da zai nemi ceto ma wallahi ba za a bashi ba ya neme a taimake a taimaka a dauka masa dan uwansa a aiki a dauka masa kaza a waje kaza wallahi ba za a masa ba saboda kaskancin sa saboda mutum ne ba mai daraja ba amma a wajen Allah mai daraja ne saboda ayyukansa na lahira neman lahira yake da su ina ga karatun duka ya fito wa sallallahu ala muhammad ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam insha Allah gobe zamu tashi darasi na 39 babu man ata al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlili ma harramahu Allah faqad ittakhadha arbaban faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah shine babin da zamu tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh